أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم نون لتافنا شمك مقية زام تاشي بيتنا عشرين وندا بيتنا عشرين زام تاشي بيتنا عشرين لدعا idan ban manta ba baiti na ashirin da muka kwana yana siffanta mana shi waɗannan taguwannin ne e hatta gadat kusan har sai da wannan taguwar ta kasance kusan mai kurmin ido ijafar raman miya dummara mai ɗankwararren ciki a anaku hawiyanta ta shigo tana ko ka ɗauri lal'anaki tsawon sauri wannan shine baitin da muka kwana wanda yana cikin dai siffanta ita wannan taguwar tasa wanda kuma ba taguwar ma yake so ya magana a kanta ba masoyiyarsa da take kan taguwar yake so ya wake eh marsu matal aidi shakat fardar waja lakin na ha tashku li gairi mushfiqi marsu matal aidi shakat fardar waja lakin na ha tashku li gairi mushfiqi a marsu matal aidi ita wannan taguwar ta kasance marsu matal aidi mai tsagaggen kafa an ce marsumatu marsuma shi ne wurin da ya tsatsage saboda raƙuma in wahala ta yi wahala ko fatan su yakan tsatsage to marsumatul aidi ta kasance mai tsatsagewar kafa sai siffanta kafarta da aidi da hannu kamar hannu na mutum marsumatul aidi ta kasance mai tsagaggen hannu ma'ana na nufin kafarta kenan ko fatanta shakat shakat fardar waja wadda take ko kamar tsanancin alwaja farfeci e alwaja farfeci shi da ciwo ne da ke samun kofatan raƙumi kofatan ya rika tsatsagewa jini yana fita saboda haka wannan taguwar ta kasance marsumatul aidi mai tsagaggen saboda mai da hattan nan ne take aiki nan da yace hatta gadat kusan har su kasance masu kuramin ido ijafar ramamu maran masu ɗan kwararren ciki to duka adashi ne anan marsumatul aidi mai tsageggiyar kafa shakat wadda take ko ka fardal waja matsanancin farfeciya ko ka ce ciwon kafa lakinnaha sai dai duk da wannan abubuwan da take fama da su fa na wahalhalu ana korata korawa na wahala ta rame idanunta sun yi kwarmi cikinta ya dan kware hannunta marsumatul aidi shakat fardal waja to duk wannan wahalhalun da take ciki lakin na sai dai fa ita din tashku tana kokawa ne ligairi mushfiki ga wanda ba shi da tausayi duk wannan wahalhalun da take sha shi mai kora ta fa ba tausayin ta yake ji ba eh kad zahabat min halma hasinu bi idman sura wa qillat tarafuqi kad zahabat min halma hasinu bi id mani sura wa qillat tarafuqi kad zahabat min hal mahasinu al mahasinu kyan wannan taguwa kad zahabat min ha ya riga da ya rabu da ita da taguwa ce kyakkyawiya amma saboda wannan wahalhalin da ta yi ta sha al mahasinu kyan wannan taguwar kad zahabat min ha ya ma rabu da ita bi idmani sura saboda dawwamar da tafiyar dare ana ta tafiya da ita ana ta tafiya duk ta kwararrabe bi idmani sura saboda dawamar da tafiyar dare wa qillatu tarafuki da kuma qillatu tarafuki karancin tausayi at-tarafuk shine lallaba abu a rika bin sa sannu sannu ana maintaining din sa wa qillatu tarafuki da karancin sassautawa wannan abin yasa dukkan ta ya kare ka annaha la taku qablun tukhibat min kulli qarwaqa raqubin funuki ka annaha lam taku qablun tikhibat min kulli qarwa'a raqubin funuki ka annaha kai ka ce ita wannan taguwa lam taku bata kasance ba qablun tikhibat eh ka annaha kai ka ce wannan taguwar lam taku bata kasance ba in tukibat zababbiyar taguwa qablu kafin wannan tafiya in ka ga yanzu yadda ta koma kai ka ce ba ma taguwa ce mai kyau ba shine ka anna kai ka ce wannan taguwar a lam taku bata kasance in tukibat zababbiyar taguwa ba kaburu kafin wannan tafiyar kamar ba da kyanta da lafiyarta da karfinta aka dauko ta aka ce ai wannan tafiyar da ita ba kai ka ce ba zababbiyar taguwa ba ce min kulli karwa'a daga dukkanin wata taguwa mai dogon tozo shine karwa'a taguwa mai dogon tozo raqubin taguwa mai saurare funuki wacce take yar dumaduma eh ka anna kai ka ce wannan taguwar lam taku qablun taki bata kasance zababbiya ba kafin wannan tafiyar min kulli karwa'a daga dukkanin wata taguwa mai dogon tozo raqubin mai saurare abin da ake nufi da raqub taguwa mai saurare shine taguwar da idan ta je wajen shan ruwa daga guri ya cakuɓe ana ta ture ture ana sha to sai ta koma gefe ta saurara sai sun sha sun fuffuta ta je ta sha to a cikin dabbobi ma ana samun irin wannan dabbobi masu karamcin akwai taguwannin da la'alla training ake musu akan haka la'alla kuma haka fidira su take akwai dabbobin da in suka ga wajen sha ana ta ture ture to sai su koma gefe kamar yadda mutane akwai wanda ko kuɗi ake raba ba zai iya shiga wawa ba to dabbobi ma akwai wanda haka akwai wanda in dai za a yi wawa sai dai yunwa mata musu illa ko dabbobi ne ko karnuka ne ma ana samun masu irin wannan idan ka samu karnuka guda biyu ko uku za ka samu in dai ba su abinci za ka rika yi to in ba wani ikon lamba ɗaya sai ya cinye abincin ya bar ɗaya muna gani masu karnuka wani ma in za a ba da karen sai a janyo shi gefe sai a ba shi abincinsa daban sai a ja wancan gefe sai a ba shi abincinsa daban saboda in an haɗa musu ɗayan zai cinye ya bar shi min kulle karwa daga dukkanin wata taguwa mai dogon tozo raƙobin mai saurare funuki wacce take yar dumaduma shine funuki yar dumaduma taguwa wacce take mai kiba ko ina cike jikinta cikakke ne da nama shine ita ce funuki dausiratin dausiratin hauja a wajina ma biha min naqabin wa min wajen wasalaqi dau saratan taguwa ce wacce take dau saratan kakkarfa ko kuma a ce dau saratan taguwa ce wacce ta kasance mai kiba eh ko ka ce kakkarfa ko ka ce mai kiba duka kowace lugar za ta hau eh dau saratin taguwa ce wacce take mai kiba amma dau saratin nan taguwa mai kiba amma kibarta bata kai ga tana hana ta sauri ba ka san ko mutane kala biyu ne masu kiba akwai wanda kibarsa tana sa shi ya zama mai kasala tafiya da kyar zama da kyar tashi da kyar a lokaci guda kuma sai ka samu wani mutum din mai kibar ne kamar sa amma kuma za ka samu mai kasar kasar ne ina fatar an fahimta to dausaratin ko ka ce mai kiba ko kuma ka ce kakkarfa amma dai a kula da kyau ita wannan dausaratin din kiba ce amma kiba wacce take haɗe da ƙarfi ba kiba wacce take sa zama da ƙyar tashi da ƙyar ba yawwa dausratin taguwa ce wacce take ƙarfa hauja'a taguwa ce wacce take mai sauri kun gani ko sauri hauja'a taguwa ce mai sauri wajina ma'ana wajina ne saboda waka ne ce wajina wajina taguwa ne mai manya-manyan kunduki manya-manyan labbanta manya-manya ne ma bi hamin naqabin ba ta da faso a kafarta shine ma bi hamin naqabin ba ta da faso a kafarta wa min wajen babu farfeci a kafarta shine ciwon da zai samu kofatan raƙumi kofatan ya tsatsage jini ya rika zama ya rika zuba to ma bi hamin wajen ba ta da farfeci a kafarta wa salaki sannan ko ba ta da tabo a jikinta in an ce salaku wa salaki da tabo salaku shine kamar cinyewar kofato kofato ya tsatsage ya rika cinyewa kamar taya ta rika gogewa salaku kenan sannan kuma idan raƙumi ko ma ba raƙumi ba idan ciwo ya fito a jiki in ya warke za ka rika ganin tabo mai ɗige-ɗige to wannan shine salaku ɗigo-ɗige da yake jikin dabba saboda ta yi wani ciwo ta warke in ka gani kan ta warke amma da za ka ga jikin tudu da kwari alamun wannan tuban to shine to kafin ai wannan tafiyar da wannan taguwar dausaratin taguwa ce wacce take kakkarfa hauja'a taguwa ce wacce take mai sauri wajina taguwa ce mai manya-manyan kundukoki mana hamin na kabin babu faso a kafarta wa min wajen babu farfeci a kafarta wa salaki ko babu dige-dige na tabo a jikinta min ba ma kanat hunaidatan gadat أكثر من زود ودون, سن ودون شنق من بعد ما كانت هنيدة قدت أكثر من زود ودون شنق من بعد ما كانت هنيدة من بعد bayan da taguwannin shine min ba'adi bayan da taguwan nan min ba'adi ma kana ko ne da tun ma dinnan zani za'ida ce ƙari ce in ka zo fasara in ka sa ta ba ta fasara ba ta fita ba min ba'adi ma kana ko ne da tan bayan da taguwannin sun kasance taguwanni ne wanda sun kai ɗari in an ce hunaidatu a larabci ko hunaidatan shine taguwannin da suka kai ɗari idan aka samu raƙuma suka kai ɗari to ana ce musu hunaidatu to min ba da ma kana hunaidatan bayan sun kasance raƙuma ne sun kai ɗari gadat aka sara min zaudi sai ga su sun zama sama da goma in an ce azzaudu shine raƙumi daga hudu zuwa goma shine azzaudu daga hudu zuwa goma to da raƙuman sun kai ɗari amma sai yanzu ga su aka sara min zaudi sun zamto sama da raƙuma goma waduna shanaki sai ga su basu kai raƙuma ashirin ba abin da ake nufi da shanaku shine raƙumi daga goma zuwa ashirin kaga sauran duk sun hallaka kenan a cikin daji to daman su larabawa suna da wata iriyar kaga yanzu abaici ɗaya ya kawo maka sunan garken raƙuma kala uku to daman laraba suna da wannan abin in balarabe ce zaudu to raƙumi ne daga hudu zuwa goma ko zuwa tara da balarabe ka ce masa ka ce masa zaudu in kana nufin raƙumi to ya san raƙumi ne daga hudu ko daga uku ne zuwa goma zuwa tara shine zaudu garken raƙumi amma daga hudu zuwa goma shine zaudu idan kuma balarabe ka ce masa kace masa shanaku shanaku to ya san garken raƙuma ne daga goma zuwa ashirin su ne shanaku idan ko balarabe kace masa sirmatu sirmatu ya san raƙuma ne daga arba'in ki sama idan ko balarabe kace masa hajamatu ya san raƙuma ne daga saba'in abin da ya sama sannan sai akawu in balarabe ka ce masa akaru to ya san raƙuma ne daga ɗari hudu i sama ko daga ɗari biyar i sama ko daga ɗari bakwai i sama shine akarun shine irin wannan wanda muka karanta shi a cikin daliya ko wanda yake cewa ka annaha akarun tusamu ala rubabil mur'idi akarun shine garken raƙuma wanda suka kai daga ɗari hudu ɗari biyar i sama ɗari shida i sama bisa sabanin masu malaman luga saboda haka shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nuhu yayi amfani da wannan akarun yake cewa wa kam akarun kam min qanadiri marratan wa hafta ila al-a'da'i wal kull yafrahu shehu radiyallahu ta'ala da yana yaban yana yana yaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kam akarun sau da yawa garken raquba kaga dai malaman luga suna ganin aka ce akaru raquba ne wanda daga 400 yi sama ko daga 500 yi sama ko daga ɗari shida i sama shehu radiyallahu ta ce wa kam akarin sau diwa garken raƙuma wa kam min kana ɗira maratan sau diwa za ka samu tarin dukiya wa hafta ilal a'da'i amma ya rasulullahi ka ba wa makiyama ba ma he masoya ba makiyama kana bayarwa su ma he ka basu wal kulli yafrahu sai ga kowa yana farin ciki to shine to wannan eh shine wannan kenan min ba da ma kana hunaidatan bayan rakuman sun kasance hunaidatan rakuma ne wanda suka kai ɗari eh afwan na ce hunaidatan eh hunaidatan rakuman da suka kai ɗari eh min ba da maka da hunaidatan bayan rakuma ne wanda suka kasance sun kai rakuma ɗari gadat akasar min zaudin sai ga su sun kasance akasar min zaudin sama da rakuma goma waduna shanaki rakuman da ba su kai ashirin ba shine waduna shanaki ba su kai ashirin ba amma sun fi goma duk sauran sun hallaka saboda wahala da suka sha a cikin daji فإن تماديت على إتآبها ولم تكن منتهيا عن رحقه فإن تماديت على إتآبها ولم تكن منتهيا عن رحقه فإن تماديت إذن كتشغبا شين فإن تماديت إذن كتشغبا على إتآبها بس وحلت دوتن راقما إتآب وحلت إذن دقا تعبني to fa in tamadaita idan ka ci gaba daga tamada ne ya zarce fa in da ma dai ta idan ka ci gaba ka zarce ala ita abi hadisa wahalar da waɗannan raƙuma walam takun muntahiyan baka kasance ka hanu ba an rahaki daga wannan rashin hankali da kake yi eh an rahaki daga irin wannan rashin hankali da kake ko kuma an rahaki daga irin wannan muguntar da kake yi kowanne ka fassara duka wajen lugar yana ɗauka فسوف تعروك على إتلافها ندامة الكسئ والفرصدق والفرصدق آه فسوف تعروك على إتلافها ندامة كسئ والكسئ والفرصدق تو anan yace maka in dai ka ci gaba da wahalar da waɗannan rakumar shine fa in tamadi ta ala itabiha idan ka ci gaba da wahalar da su walan takun muntahiyan ba kasance ka hanu ba an rahaki daga wannan rashin hankalin da kake yi to fa saufa da sannufa ta'aruka nadamata kus'i fa saufa da sannu sai ka dauko nan shadarin baitin fa saufa da sannu nadamatul kus'i nadamar da kus'i yayi wal farasdaki da nadaman da farasdak yayi ta'aruka to da sanin irin wannan damar kai ma za ta bujiro maka ala itlafiha in dai ka sake ka halakar da waɗannan raƙuma in ka sake ka ba su wahalar da har suka mutu to irin nadamar da kusi yayi da irin nadamar da farasta yayi to kai ma sai kayi ta sai ma sai kayi ta eh shine fa in tamare ta ila tabiha eh fa sawfa ta'aruka nadamatu kusi irin damar da kusi yayi shi wannan kusi a wani mutum ne wanda laraba suna buga misali da shi a wajen nadama mutum ne wanda ya shirya kibiyoyinsa masu kyau ya harbi bauna da kibiyar kibiyar ta huda ta fita wata ma ta sake zuwa ya sake harba sai da ya harbi bauna guda biyar da kibiyoyi guda biyar nadama wannan wannan kibiyar da take shiga ta fita shi da ya tashi kawai bai ga baunan ba kawai ya je ga kibiyoyin ya ce kibiyoyi har guda biyar din na harba ba wacce ta samu wannan kibiyoyin ba su da amfani kawai sai kakkarya su sai da safe ga ashe kowace kibiya da ya harba ta kashe bauna ya ga bauna ya guda biyar a zube to sai ta nadama ina ya aka yi ma sai ta nadamar karya waɗannan kibiyoyin da yi saboda haka laraba suke ba da misali shi a ɓangaren nadama duk abin da kai ka lalata wani abin ka mai amfani to ana kiransa nadama ta kusi sannan kuma in ban mantawa mai yaƙo ta talfarida ma ya kawo wannan nadama ta kusi nan a babi na da yake magana akan fadalas falalar salatul fati wanda yake magana cewa mutum ya dawoma akan salatul fati idan mutum bai rike salatul fatihi sosai ba to da sannu zai yi nadama irin wanda kusa iya yi sai mutum ya je lahira zai gani ina ma ko heran da mala'ikan mutuwa ya zo in salatul fati miliyan dubu kai ran da mala'ikan mutuwa ya zo sai kaga ina ma miliyan ina ma triliyan ɗaya kai salatul fati shine na magana cewa duk wanda ya sako sako wajen karanta salatul fati a rayuwarsa to zai yi nadama irin nadamar da kusa iya yi sai ka je ka ga yadda ake ba da ladanta ka ga ashe kai ka ka je far ka sai da kayan ka a raha eh to shine da yawa nadama ta kusa wasu wal faras daki da kuma faras daki shi ma faras daki suna ba da misalin sa wajen nadama shi ko mace ya aura yar uwarsa ce ma yake so amma ita ba ta son sa da ta ga ya shiga wani yanayin da yana kokari yana fama ya rasa ransa saboda ita sai ta ga to da ya mutu gwara ta gwara ta aure shi ka ku ai ai ta isa mai karamci yana son ta ne har ya je ga zai kai kansa zuwa ga mahallaka ya fara waka yana zagin wasu yana zagin wasu mutanen da basu je basu gani ba ana kokari a kashe shi tace to in dai a kaina zai yi wakar da har za a kashe shi to gwara kawai na hakura na aure shi tunda dan uwana ne ta haƙura ta aure shi duk da ba ta son sa amma saboda da ya je a kashe shi gwara ta aure shi bayan ya aure ta suna zaune shikenan kawai sai ga yar birni ashe yar birnin da ya gani kyalkyal banza ya gani shikenan kawai sai fara zagin wannan matar tasa ta ladan noma yar ƙauye ce bata iya kaza ba bata ba iya kaza ba shikenan shi ya gano yar birni wacce ta iya taɗi ta iya hira mai daɗin baki ashe kyalkyal banza ne ya saki wannan mata tasa ta ladan noman ya je ɗauko ƴar birni kyalkyal banza ƴar birni kuma ta binne shi ƙarshe sai zama ya rasa matarsa ta ladan noma mai alkhairi mai kirki wanda ta aure shi ma ta rufa mara asiri don kar a kashe shi ya zo ya aure ƴar birni kuma ƙarshe ƴar birnin ta ga babu abin da take bukata ya rabu ya bi babu ba ƴar birnin ba ƴar ƙauyen to shi ma larabawa suna bada suna buga misali da farasdak eh kuma shi ma farasdak muna tsammanin ayi mun ba mu dai taɓa karanta waƙoƙinsa ba a wannan makarantar amma har lamiya shi ma yana da ita yana da lamiyatul farasdak sannan kuma akwai lokacin da aka yi ta annaqaidu shi'riya tsakanin farasdak da aqbal da kuma farasdak da aqbal da wannan da jarir eh su ma akwai muhawara sosai tsakanin su kuma farasdak ne yana daga cikin mutum da yake da waƙoƙi sosai saboda akwai wannan akwai wani daga cikin malamai ke cewa laula shi'irul farasdak la zahaba sulusul luga ba dan waƙar farasdak ba da sulusul luga ya bata wannan malaman nahawu ne suke faɗa laula shi'irul farasdak la zahaba sulusul luga ba dan waƙar farasdak ba da sulusul luga ya ya tafi kuma lokacin da farasdak ya zamanin sa su manya-manyan mawakan da ake ci da su ko da suka yi targima su uku ne da shi farasdak da akhbal da kuma jarir amma kuma a ƙarshe shi farasdak din sai ya zama duk ya fi sauran mawakancin nasara dalilin da yasa ya zama ya fi sauran mawakacin nasara shi farasdak yana da wani aboki ko a ce malami masanin nahau wanda in farasdak ya yi waka shi wannan malamin yana gyaggyara masa wannan waƙoƙin nasa yana gyara mar wannan waƙoƙin saboda haka farasta ke winin duk waɗannan mawaƙa da aka yi da suka yi targima ɗin wasu rigingimu ne aka kusan shekara arba'in ko sama da haka ana yi waƙoƙi ne masu yawa in mutum ya koma littafan adabi zai ga iya rikici an naƙa'idu shi'iriya da ke tsakanin farasdak da akhbal da jarir wata duniya ce mai zaman kanta wata duniyar ilimi ce mai zaman kanta sosai kuma mutum mutum ya koma littafan adabi ya gani zai ga abubuwa da yawa wanda za su ƙayatar da shi sosai yace yace fasaufa ta'aruka ala itlafiha in dai ka halakar da ita fasaufa nadamata kus'i irin nadamar da kus'i yayi wal farastaqi da nadamar da farastaq yayi fasaufa ta'aruka da sannan za ta bujiro maka ala itlafiha a bisa kashe wannan taguwar taka da kai wa kunta qad awwad uwita an akfafiha kufai hunainin zafiran bil anaqi a وكنت قد أوضت عن إكفافها كفي هنون هنين زائهرا بالعنق وكنت قد أوضت in dai ka kashe wannan taguwar taka kai ta bata wahala har ta mutu wa kunta hakika ka kasance kad uwinta an musanya maka an ikfafiha daga ta kofatan wannan taguwar kuffai hunainin an baka takalman hunainu zafiran halin kasancewarsa yana ganin cewa ya ci nasara eh shine zashirin halin kasancewa sai yana ganin ya ci nasara bil anaqi ya dawo da abin da yake aikin banza eh ya dawo da aikin banza eh shine zashirin bil anaqi kasancewa sai yana ganin cewa ya ci nasara ashe aikin banza ya samu ko kuma zashirin bil anaqi halin kasancewa sai yana ganin ya ci nasara yana ta murna eh shi ma wannan suna buga misali da shi wajen wajen wauta wajen wauta shi hunain balarabe ne je balarabe ne ina tsammanin wannan labarin kufai hunain din littattafai da sun kawo shi har da turanci ma ina ga an yi shi akwai shekarar da akwai littattafan yan firamare littattafai na yan firamare ina ga lokacin muna firamare akwai labarin sun fassara shi da turanci amma su da suka fassara da turanci ma labarin zomo ma suka kawo shi hunain balarabe ne ya je kasuwa da raƙumansa sai ga wani takalmi ya taya, da ya taya ba a sayar masa ba. Ƙarshe mai takalmin ya yi masa wayo sai ya zo hanyar da hune ne kyauta sai ya ajiye takalmi ɗaya. Da ya ajiye takalmi ɗaya sai ya je can gaba ma sai ya ajiye takalmi ɗaya. Da hune ne ya zo ya ga takalmi ɗaya sai ya ga wannan ya ce ga wannan ai irin wannan irin takalmi na ne irin takalmin da na so da sai a kasuwa ne ban samu ba. Shi kenan ya bar shi a gurin sai da ya gaba kuma sai ya ga wari ɗayan. sai ya ajiye taguwarsa a gurin a matsayin ya zo ya ɗauki wari ɗayan ya koma yana ajiye taguwar shi kuma wannan mai kaya hunainun kai eh hunainun sai hunainun ashe shine mai mai takalmin kawai sai ya ɗauke taguwar ya tafi da ita ya je can ya ɗauko wari ɗaya ya zo nan ya haɗa wari biyu kuma babu taguwa saboda haka sai ya koma gida ba taguwarsa sai takalma guda biyu to shine to kaga mutumin da aka kwace raƙumansa da kayan da ke kan raƙumi aka bashi takalma guda biyu ai an cuce shi ai zaluncin ma zaluncin ma raƙumi ɗaya ai dilar takalmi guda zai saya to saboda haka yake magana wa kunta kad uwidata an ikfafiha wa kunta ka kasance kad uwidata hakika an masanya maka an ikfafiha daga kofatan wannan taguwar kofai hunaini an baka takalman hunainu guda biyu zashira halin kasancewa sai yana ganin ya ci nasara bil anaki yana ta murna shikenan ashe ya rasa dukiyarsa la anta azlamu min ibn zalimi in kunta min ba'du bi halam tarfuqi la anta azlamu min ibn zalimi in kunta min ba'du bi halam tarfuqi la'anta azlamu yace hakika in dai ka kashe wannan taguwar taka la'anta azlamu ka kasance mafi zalunci min ibn zalimin daga mutum da ake kiransa ibn zalimi kai kafi ibn zalimi ma zalunci in kunta min ba'adu in ka kasance min ba'adu bayan haka biha in kunta in ka kasance lam tarfuqi lam tarfuqi baka tausasa ba biha ga wannan taguwar min ba'adu bayan haka in dai baka tausasa mata ba to kai kafi ibnu zalim ma zalunci shi ma mutum ne wanda ya suna wajen zalunci eh rifkan biha wa qad balaga sayr zuba wa tasal karqu ala al murattiqi rifkan biha qad balaga sayr zuba wa tasal karqu ala al murattiqi rifkan biha ka tausasa waɗannan taguwar mana shine rifkan biha ka tausasa wannan taguwar mana ka bi ta hankali mana karbala ga sailu zuba hakika ruwa ya cimma fangali shine karbala ga sailu zuba ruwa ya cimma fangali fangali shine abin da ake yi saboda a tare ruwa kar ya shigo cikin gari ko ya shiga wani guri to in ruwa ya balle ya zo ya sha kan wannan abun to kaga ai gari kenan ya koma kwari saboda haka duk abin da aka yi dan a tare ruwa sai ruwa ya zo ya sha kan wannan abun kaga a lokacin ne ruwan zai barna sosai to shine to amma karin magana ne in aka ce balaga sai da zuba kamar ka ce kwaba ta yi ruwa a hausa wani ce kai wani kwabarsa ta yi ruwa ma'ana abin ya sha kansa ne wanda ba zai iya control din abin ba to rifkan bi haƙar balaga sai da zuba hakika ruwa ya cimma fangali wadda sa'al karku yaguwa ta fi ƙarfi eh wadda sa'al karku alkarku yaguwa wadda sa'a ta yi faɗi alal murattiki a bisa allurar ɗinki mana yaguwa ta fi ƙarfin allurar ɗinki shi ma wani ana faɗa duk abin da mutum ya taro na masifa wanda ba zai iya karewa ba to ana cewa wata sa alkarku alal murattiki yaguwa ta fi ƙarfin allurar ɗinki ko a hausa ma ana cewa wai allura ta tono garma to lalle in dai ka kashe ta to wannan abubuwan za su faru da kai wallahu a'lamu